الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات wannan littafi ne na shaida
باب ما جاء في البينة على المدعي a wato shaida shine labari akan yanke cewa abu kaza ya abu na shaida ma'ana na sanin yanke cewa kaza ya abu akan ce shahida kama alim akan ce shahuda kuma نعم Eh, kuma akan ce shahada shahada a gaskiya a yi ta hafifi نعم to babu ma da babu abin da ya zo a cikin shaidu cewa a alal mudda'i suna kan wanda ya kai kara shi wanda ya kai kara shi ake bukata ya kawo shaidu akan abin da ya kai karar نعم لقوله domin banyi tabaraka wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا يا لا ويلي تداينوا sun ba da بدين gaskiya.
إلى أجل مسمى idan kun yi ciniki da bashi ko kuka yi bashi a zuwa wani ajali abin ambato فكتبوه wato ajalin wanda yake lalle ya zama sananne ba Na'am.
daidai bane a shari'a a ajalin bashi wanda yake ba sananne ba نعم kama a ce sanda abu kaza zai nuna Mhm.
saboda to a san sanda zai nuna Mhm.
da yi nuna da wuri ta bai zama bai nuna da wuri ba shi yasa a, ba daidai ba ne musamman a wa- wajen mafi yawa daga malamai da sun ce haka ba daidai ba ne fakuru ku rubuta ku rubuta shi wato wannan shirarwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ga bayansa wanda suke mummune cewa in da suke mu'amala mu'amala da take ba nan za a yi ta a gama ba a'a za ta ɗau ajali to lalle a rubuta domin haka ɗin ya fi kiyayewa ga matsayin da lokacin da aka yi. a san nawa ne ake bi a san kuma nawa aka yaushe aka yi za a biya Eh, yaushe aka yi za a biya da yawa dai daga malamai su ta fakan cewa umarnin a nan umarni ne na nasiha na irshadi ba wai dole ba ne don an yi cinikin da bashi sai an rubuta amma dai ane wa al'umma ko ane wa musulmi nasiha ne cewa su rubuta
وليكتب بينكم كاتب بالعدل a sami wanda yake marubuci adali ya rubuta tsakaninku ya rubuta ɗin ko bisa adalci kai ya ƙari kai ya rage
ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه ba daidai الله ba ne mai rubutawa da ya rubuta yadda Allah ya sanar da shi domin Allah ne ya masa baiwa ya sanar da shi rubutun shi yasa san da aka bukaci rubutun nasa na tabbatar da wani haƙƙi ya bayar da gudunmowa shi ma a nan ma'ana ya rubutun مم. فليكتب shi yasa ya rubuta وليملل الذي عليه الحق shi wanda ake bi shi zai faɗa wanda ake bi shi zai faɗa ana wane dan wane ko wane na wane yana bi na kaza ga abin da yake bi na yawansa ga sanda aka yi zan biya shi shi duk zai faɗa
وليتق الله ربه ya ji tsoron Allah Ubangijinsa ko dai shi lamirin wanda yake ya koma wato fa'ilin yattaki din nan wanda yake ba hazufi murmari ko dai ya koma ga shi mumli shi wanda ake bi din da aka ce ya faɗa kaddan an ce an ba shi dama ya faɗa ya- ya ya wani abu a cikin faɗar ya faɗi gaskiyar yadda ake binsa ko kuma shi mai rubutun ya rubuta yadda aka faɗa masa kuma ya rubuta yadda duk wanda ya karanta rubutun nasa zai gane me ake ciki zai wadatu da wannan kai ya rage wani abu ko ya ce zai ƙara wani abu wanda zai iya faɗarwa a cikin rikici ولا يبخس منه شيئا kada ya rage komai a ciki فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا idan shi wanda ake bi bashin ya zamo wawa ne a wato hankalinsa ba cikakke ba ko kuma ya zamo rarrauna ne kamar yaro ne karami ko mahaukaci أو لا يستطيع an yi milla ruwa ko ko shi da kansa bai da ikon ya tsaya faɗar abin da ake bin sa فليملل وليه kamar ya بالعدل zamo ba bebe ne to ko bai san da harshen da za a rubuta ba to sai a samu wanda yake waliyinsa ya shifta ga mai rubutun ya faɗa mai rubutun yadda za a rubuta bil adli ta fuskar adalci kuwa
واستشهدوا شهيدين من رجالكم koyaushe ku ringa neman shaidar shaida mutum biyu daga mazajenku wanda za su ba da shaida su zama maza ne musulmi wato wanda suke ƴaƴa balagaggu
إن لم يكونا رجلين idan wato wannan ƙara ƙarfafa wato maganan ne نعم bayan an ce a rubuta kuma aka ce a sami shaidu shi yasa ne mai tasirin yake faɗa ya ce wato don a ƙara amintar da maganan ne ga shi a rubuce ga kuma shaidu نعم failar kuna rujula ne idan ba a samu maza biyu ba rajulun wa mar'atani a wa iya ta'awuna min wadatuwa da shahada'i shaidar namiji ɗaya da mata biyu Mm, wato a wato wajen malikawa da shafi'awa suka ce wannan a ce shaidar mata biyu za a iya haɗa ta da shaidar namiji a yi aiki da ita sai abin da yake ya shafi dukiya a abu hanifa ko ya ce a a kome ma amma banda haddi ko kisasi a kome ma a iya haɗa haɗa haɗa shaidar namiji ɗaya da mata biyu amma banda abin da yake haddi ko kisasi mimman tarauna daga wanda yake kun yarda da su mina shuhada daga shaidu an tazilla idahuma abin da yasa aka ce su mata sai sun kai biyu saboda akwai wasu abubuwa da yawa masu ɗauke musu hankali abu ne mai sauƙi a ce sun mance to dan kai zama ɗaya daga cikin su ta mance wa tuzakira idahuma al-ukhra sai ɗaya wadda bata mance ba ta tunatar da ita wadda ta mance din
wa la ya ba shuhada idza ma du'u su wanda za su ba da shaida ba daidai bane su ce za su ki zuwa su ba da shaidar lokacin da aka gayyace su don su ba da shaida a nan ake cewa to shuhada'u hakika ne a cikin waɗanda yake sun riga sun ɗau shaida na'am sun zamo shaida a majazi ne a cikin waɗanda a yanzu ake neman su su zo a yi a gaban su zan su zamo shaida a gaba shi yasa kamar da suka ce waje ɗaya ba a haɗa hakika da majazi sai su ce kamar nan kenan ana nufin hakika kaɗai wato ba dan an ce ka zo za a yi wani abu a gabanka ana bukatar ka shaida yake wajibi akan ka ka je ba a'a idan tun farko ka shaida to shine in aka gayyace ka ka zo ka bada shaidar Mm.
yake wajibi amma sanda za a yi abu aka gayyace ka dan ka zo a yi a gaban ka dan a gaba ka bada shaida kana da dama ka ce kai ba za ka ba kai ba za ka ba bisa cewa wato da hakika da majazi ba sa haɗuwa a waje ɗaya amma bisa cewa hakika da majazi suna haɗuwa a waje ɗaya sai a ce a shi ma a sannan ya zame ma lallai ka je musamman in ba wanda zai ɗau shaidar in ba kai ba yanzu shine na shawar la dan fodo a alfiyatul usul ko wa zu haqiqatin majazin hal yaqum wal haqu la fa shuhada la tarum man li tahammul shahadati du'i in shahidu fihi majazun fasmaqi to Na'am.
a wala ta samu an taktubu kada ku ce za ku kosa daga rubuta bashin sagiran aw kabiran daidai ila bashin ajalin.
ɗan kaɗan ne ko mai yawa daidai ta a rubutun ana bukatar sai an yi shi eh, eh, wato ɗan kaɗan ma zai wadatar ko ko ana bukatar sai an yi mai yawa ku rubuta fi bayanin ajalinsa
zalikum aqsadu inda layi wannan abin da Allah ya umarce ku da shi da cewa a dinga rubuta irin wannan shi ya fi zamowa adalci a wajen Allah wa qawmul shi ya fi ba shahadati to, shi ya fi ba da dama a yi shaida wanda za su yi shaida in an rubuta kaga ƙara ƙarfafa ma abin da za su yi shaida kenan da shi Mm.
to tura ci gaba wa'adina Wa'adina.
shi ya fi kusa Allah tarta Allah ku tarta.
kai ya ya zama wani kokonto bai afku ba gare ku ka a zo ana cewa ai shi wanda ya ba da shaidar ya yi son zuciya ga abu a rubuce ya ce daman ga yadda ake bi gashi kuma a rubuce kaga wanda zai ce ai ya yi son zuciya ya faɗi son ransa ne kawai No.
illa an takuna tijaratan hadiratan sai fa in ya zama an yi ciniki a kusa wato akwai kira'a biyu a nan akwai tijaratan haliratan ya zama ta kuna naƙisa ce kenan La- a, sunanta ma- ma- a, mustatiri ne Allah an ta kuna hiya na'am akwai kuma kira'ar illa an ta kuna tijaratun haliratun ya zama kana din tammace
tudiruna ha bainakum da kuke kewayar da ita tsakaninku cinikin da aka yi yanzu za a ba wanda ya siya yanzu za a biya wanda ya siyar to wannan ba sai an rubuta ba
alaysa alaykum junahun wannan ba Allah laifi ya a kan ku tuba.
dan ba ku rubuta ba wa shidu za ta bayatum sanda duk kuke ciniki ku ringa shaidarwa ku ringa shaidarwa shaidar wannan wajen an yi ciniki ya fi
wala yudara katibun wala shahidun kada shi marubucin ya cutar ko mai ba da shaida ya cutar a'a ba ya mai rubutu ya tsaya rubuta gaskiya mai shaida ya ba da shaida akan gaskiya Mm.
ko kuma kada a cuci mai rubutu a ɗora masa rubuta abin da ba lalle ba ko a ce ya zo ya rubuta lokacin da yake akwai wani abu a gabansa ba daidai ba ne don koda marubucin ne an ɗauke shi ya rubutun ya zamo a manta da cewa shi mutum ne yana da haƙoƙi nasa na kansa a kansa yan sanda zai kwanta bacci bacci zai aka zo ka rubuta ko sanda zai ci abinci aka zo ka rubuta ai wannan ba daidai bane an kware shi hakanan shi ma mai ba da shaida kada a kware shi a ringa kiran shaida ya zo wajen da za a ba da shaidar amma a ƙya saurare shi je ka sai sha uku ga watan bakwai ka dawo ko je ka sai kaza kaga wannan ai an kware shi shaida ya zo ya bayar ba haƙƙinsa ba ne ko wata haƙƙinsa ne ai yana da haƙƙin ai maza a ba shi haƙƙinsa to ba tana akan na wani ne me za a yi ta ƙwararsa shi yasa nan akwai nau'i na ijimali ijimalin a nan tasarifi ne ya sabauta domin wala yurara ta yi zama wala yurarir ne asalinsa ta yi kuma ya zama wala yurarar shi yasa shi dai katibin ko da ya zama fa'ili ne ko ya zama na'ibul fa'ili haka nan shi shahidun ta ya zama ma'adufi ne akan fa'ili ko kuma ya zama ma'adufi akan na'ibul fa'il
Wayan tab- illa ya ka nan ijmalin dan ana nufin duka na'am ana nufin kowanne a ciki din na'am eh yawa shi wanda zai bada shaidar kai ya cuta haka nan shi ma ka a cuce shi haka nan shi mai rubutun kai ya cuta haka nan shi ma ka a cuce shi shi yasa nan kenan wato an yi ijmalin ne dan wata manufa na'am an an yi ijmalin ne don a cimma manufa don ko ina ya zama wuka ce mai kaifi biyu Allah ko ina za ta yanka Mm.
ta yanka shi kansa mai ba mai rubutu ko mai ba da shaidar cewa kafa yadda ya kwara na'am haka nan kuma ta yanka su wanda za a yi wa rubutu ko wanda za a ba da shaidar gare su Mm. wayan tafalu a idan kuka aikata cutar wannan fa inna fusuqun wannan bikum kankara ne daga biyayya ga Allah daga gare ku
wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku saba wa umarninsa kar ku aikata abin da ya hani daga gare shi wa yu'allimukumullahu ko shi ubangiji zai ta sanar da ku hukunce hukuncen ku hukunce hukuncensa wanda haka din ya kunshi maslaha gare ku inda za a zauna abin hukunce hukuncen Allah komai zai daidai tun a nan duniya komai zai daidaita balle kuma a lahira
wallahu bi kulli shay'in alim ولهم أقاموا التوراة أقا- ولا الإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أرجلهم يهودا وما كان عند النصارى أكتش دا ذات سيا سرقي التوراة ko sun ke injila hakikanin riƙewa ai da komai sai Allah ya saka musu shi to bala na musulmi kuma suke riko da Qur'ani kaga kana ma kenan a ce komai ma sai a saka musu eh, sai ya zama komai a saka musu a wallahi kullu shay'in alim ubangiji masani ne da komai Mm.
eh, eh, da komai Mm.
to wa qawlihi ta'ala a, wato wato alwar abu zari anan da ya ce faktubu sai ce la qawlihi wa taqullaha wa yulku la la kullu shay'in alim Eh, amma ruwayar asiri da karima su sun kawo aya cikakkiya yadda aka faɗa yanzu to wa- da kuma bayani akan faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu ya ku mu'minina wanda bil yake qisti.
sun ba da gaskiya ku zamo masu tsayawa da adalci a duk abin da za ku yi, ku yi adalci
shuhada lillahi sanda duk za ku ba da shaida ku bayar dan Allah sanda duk za ku faɗi magana ku dubi Allah ku Mm.
faɗi maganan nan dan Allah kada wani son zuciya wata son zuciya ta ku kono wani daban ko cimma wata manufa ta sa ku faɗi magana ba gaskiya ba a koyaushe a tsaya a cize a faɗi gaskiya
walau ala anfusikum ko da shaidar akan kawunan ku ne ko da ku ne kuka yi ba daidai ba ba ta cewa ba ku ne kuka yi ba daidai ba ka yi laifi kakka ce a ai ba ran kokari in tsira in ta tawili ai shi ne yake kaza a ba kuskurensa ba ne kuskure na ne ka faɗi gaskiya Mhm. awal walidain ko da akan mahaifanku ne wal aqrabina ko da akan yan uwanku ne ku tsaya ku faɗi gaskiya in yakun ganiyan aw faqiran shi wanda za a ba da shaida a kansa don ya zama mawadaci ne to ku sani duk da wadatarsa bawan Allah ne Mm.
kuma Allah bai shi- bai yi shi ya ba shi wadata ba don ku tozarta shi Mhm.
ko ku ringa kyashin abin da Allah ya ba shi Mhm.
ko ɗaya ba don haka Allah ya shi ya ba shi wadatar ba No.
haka nan idan shi wanda za ku ba da shaida gare shi saboda shi wato wanda shi ya nema ku ba da shaidar saboda shi don ya fidda wani haƙƙi na sai zama mawadaci ne to fa ku rubu wadatar tasa ya wani wani ai mai taimakawa ne ai ko bai faɗa ba ma je mu baya ko bai neme ba a ina ku tsaya dai ku duba Allah kawai kuma a faɗi iyaka haƙƙinsa kada a ce za a ɗora a kai don cewa ai ana so a kyautata masa ai mawadaci ne ai duk wata su ya bani kaza ko duk shekara su ya bani kaza a'a ba wannan ba ka dubi wannan ka dubi Allah bayan auka kiran ko zamo talaka shi wanda za a bada shaida akan nasu ya zamo talaka ba shi da gata to ko ku ce ba za ku cuce shi wajen bada shaida a kansa ko kuma dan shi za a za a bada shaida ka ku ce za ku tausaya masa wai dan talaka ne in talakan ne ma yi laifi ku faɗi laifin nasu ku faɗi gaskiya kai ya zamo ai kumbiya kumbiya ai dan ya samu ya kai ne a ba daidai ba ne duk talaucinsa in yi ba daidai ba a faɗi cewa ya yi ba daidai ba kamar yadda mawadaci ne duk wadatarsa in yi ba daidai ba a faɗi cewa ya yi ba daidai ba don kowanne a cikin su fallahu aula bihi Allah shi ya fi jibintar lamarin su wanda yake mawadacin Allah ya ba shi wadatar ne don ya gaya zai kuma ko dinnan ba daidai ba ne ku sa shi ga wadatarsa ko kuma ku ce wai za ku goyi bayansa don wadatar wadatar ai ba ta saba ce ta Allah ce ainihin Allah ne mawadaci a hakika shi kawai an wakilta shi ne wani abu ne na Allah Allah ya bashi a nan duniya hakan nan idan talakan ne shi ma dai ku duba Allah ko ku ce za ku tausaya masa ko ku ce za ku tsananta masa dan bai da komai fala tattabi lahawa ta'dilu ana hana ku daga bin son zuciya a ce kun kin adalci wa in talu aw turidu idan kuka karkatar da harsunan ku daga ba da shaida yadda ya dace ko ku kau da kai daga ba da shaida inna allaha to Allah kana ya sani da ta'maluna abin da kuke khabira aikatawa shi yasa nan sai aka kawo ba da tsoron a rufe Allah ne kuma yana sane da duk abin da kuke aikatawa kun yi ba yadda ya ce ku yi ba yasa za ku koma za ku same shi ba ce za a yi muku kaza ko za a yi muku kaza ba da duk abin da ma za a faɗa yadda hakikan lamarin yake ai ya fi haka duk yadda za a ce za a yi ai wanda ya saba wa Allah duk irin ukubar da aka ce za a yi masa ai saba wa Allah da ya fi wannan ah, ukubar muni Eh, ya fi wannan ukubar da aka ce za a yi masa muni
babu wannan babi ne idza addala rajulun ahadan idan wani mutum ne da ya ce wani adalci ne
faqala la na faɗa a na'lamu illa gaba da khairan shi ai mu iyaka sanin mu da wane na kirki ne aw qala ma alimtu illa khairan wace ni ban san komai ba game da wani in ba alheri ba حدثنا حجاج مم.
حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب مم.
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها ibnu shamin ya karɓo hadisin daga wajen waɗannan gaggan tabi'ai rotun zubair da da sayyidun musayyab da alkamtun waqasin da wabilan abdullahi su duka sun karɓo ne wato daga kan hadisin sayyida aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta مم. وبار حديث sashen hadisin يصدق nasu yana بعضا gaskata sashen حين قال لها أهل الإفك ما قالوا yayin da masu ƙage suka faɗa mata abin da suka faɗa قد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة a manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina ali da usama usama tunu zaidi inas albasal wahayu yayin da istalbasal wahayi wahayi ya jinkirin zuwa Mm.
lokacin da wahayi ya jinkirin zuwa yastamiruhuma fi yana shawara da rajali su a cikin ko ya sauwaƙa wa iyalinsa ko ya sauwaƙa wa sayyida aisha ne kama usamatu amma usama yake faqala da manzo sallallahu alaihi wasallam ahaluka su iyalinka ne wala na'lamu illa khairan mu ba abin da muka sani game da ita in ba alheri ba wato ru- a ruwa da tafiyawa kenan a halaka amma ruwa a abu zarin a halaka ya rasulallah ka rike iyalinka mu iyaka sanin mu da ita alheri ne ba ba mu san wani laifi na ta ba ya zama igira'i Mm.
wa qala bariratu barira ta ce in ra'aytu alaiha amran Tun da nake, ban akamsu taɓa ganin wani lamari nata da zan aibata ba iyaka zaman da na yi da ita ban ga wani aiki da ta yi da zan aibata ba ko wani abu in ɗin wannan nafiya ce na'am akasara min an fiye da cewa ita ya yarinya ce mai karancin shekaru tanamu an ajin aliha takan yi bacci ta kyale ruɗe ko abincin gida wata sai taddabi dabbobin gida su zo wata su kulu cinye abincin in tana da laifi ni a iyaka gani na to bai huce wannan ba
faqala rasulullahi sallallahu Allah alaihi sallallahu alaihi wasallama wasallam ya man ya'zuruna fi rajulin balagani azahu fi ali baiti ce wa zai taimaka mu wa zai yanki hanzarin mu a cikin wani mutum wato Abdullahi bin Ubay wanda cutarwarsa ta isar min yana cutar da iyalin gidana fa wallahi ma alimtu min ahadin wallahi illa ni ban khairan san komai ba daga da iyali na in ba alheri ba walaqad zakaru rajulan hakika sun ambaci mutum ma alimtu alaihi illa wanda ban khairan san komai ba shine subhanahu wa ta'ala ne ban san komai ba game da shi in ba alheri ba Mm.
wannan hadisin a nan buhari ya kawo shi takaitacce amma nan a zai sake kawo shi a wannan dai Mm.
cikakke haka nan zai kawo shi a kitabul bagazi da kitabul tafsiri da kitabul iman eh, aimani da kitabul nuzul da kitabul tauhid Eh, kuma muslim ya fidda hadisin a kitabul tauba haka nan nasa'i shi a ishratun nasa'i da tafsiri na'am babu shahadatul muhtabi babu shaidar wanda yake ya ɓuya yayin ɗaukar shaida
wa jazahu amr bin huraisin amurka wesin ya halatta yin haka wanda sanda ake faɗan magana ko ake wani abu yana wani waje a ɓoye masu faɗan magana ko mai faɗan magana baya ganinsa to yanzu daidai ne shi dinnan ya shaida akan maganar da ya ji daga wannan wanda sanda aka faɗa bai yadda ya bayyana kansa ba to amurka wesin ya ce daidai ne a iya shi amurka wesin yana daga ƙananan sahabbai sahabi ne amma yana cikin yaran sahabbai da shi da mahaifinsa duk suna sahabbai ne kuma a gaba ɗaya a buhari a nan ne kaɗai aka ambace shi Ehem, a nan ne kaɗai aka ambaci amrun huraisin a buhari
qala ya ce shi amrun huraisin wa kadhalika yuf'alu bil kadhib al fajiri ai irin wannan ne ma ya dace a aikata da makaryaci mabannaci don wala Allah ba zai yadda ya faɗi gaskiya ba to amma akwai dama a laɓe a ji abin da ya faɗa ko ga irin abokan tafiyarsa ko abin da ya kama da haka a iya kenan don a samu a ba da shaida a kansa a yi maganin ɓannarsa
wa qala sha'biyun Ah, wato shi a nan wanda suka bi wannan kenan ne suka duba sun dubi haƙƙin al'umma cewa shi wannan gaskiyar lamari shi ne mutumin duk da zai faɗi magana baka bayyana kanka ba ka ɓoye don ka ji maganar tasa ai ka shiga cikin haƙƙinsa ka shiga cikin haƙƙinsa domin kowa yana da 'yancin asiri tun da sanda zai faɗa ba a gaban ka ya faɗa ba a iyaka sanin a iyaka saninsa a iyaka ganinka a iyaka ganinsa to ai kai ka tsaya sauraron ai kai ba daidai ba ko shi yasa a- amma kuma in ya zama in ba an bi ta haka ba ba za a iya kare al'umma ba ba za a dubi maslaha al'umma ba in an yi kenan sai ya zama daidai shi yasa kamar shi amrun huraisun da wanda suka tafi akan irin wannan fahimtar suna ganin cewa a yi ƙoƙarin kare haƙƙin al'umma ko gyaruwa al'umma gaba ɗaya ya fi daga a tsaya kare haƙƙin ɗaiɗaiwar mutane yahin cewa idan haƙƙin al'umma ma ba za a iya kaiwa ga tabbatar da shi ba a gaba ɗaya sai an taɓa haƙƙin wani to ai ba da ba laifi dan an taɓa haƙƙin wani a sannan to wa qala Sha'bi yace, sha'biyun wa ibn sirina Ibn Sirin, wa da'un Da'un, wa da qatadatu katada as-sam'u shahadatun ai duk abin da ka ji ka iya ba da shaida a kai
wa qala hasanu hassan basari ya ce yaqulu "Ihim, lam yushiduni ala shay'in zai ce shi wanda ya ji wata magana daga wasu mutane Mm, idan aka yi kiransa ya ba da shaida na'am su ba su faɗa masa ba ba su faɗa a gabansa ba Mm.
amma kuma Allah ya kaddara ya ji na'am to in zai faɗa a gaban alkali wajibi ne ya bayyana da wani hali ya ji in na'am ji hassan basiri ya ce ni dai Mhm.
ba su nemi in shaida akan wani abu ba Mhm. wa Wani- inni sami'tu kaza wa kaza amma kuma na ji suna cewa kaza da kaza kaga kenan ya bayyana da ya ya ji مهم. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ya ji ablan umara allah ya kara da a gare su yana cewa إن درك رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa ubay bin Da shi da ka'ab Ubay bin Ka'ab.
al-ansari mutumin madina ya ummanin nakhala suna nufin bishiyoyin dabinai allati fiya ibn sayyad wanda ibnu sayyad yake buya a ciki yake zama a ciki hatta idza dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har yayin da manzon Allah ya shiga cikin wannan bishiyoyin na dabino rafiqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya taqi bi manzon juzu'in nakhali Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu yana buya karkashin kututturan dabino yana buya bayan bishiyoyin dabino dan kada ibnu sayyadin ya ganshi
wa wa ya khatilu yana an yasala dabara min ibn sayyad yana shay'an kokarin ya ji wani abu daga cikin abin da ke fitowa daga ibn sayyadin ibn sayyadin yana da awar ma wai shi ma kamar annabi ne ko yana da awar cewa shi ma boka ne ko matsafi to shi ne manzala ya je yake ɓuya don ya ji me wata magana yake faɗa qabala an kafin yarahu a ce shi ibn sayyadin ya ga manzo wa ibn sayyad murtaji'un ala alhali a firashihi sannan ibn sayyadin yana kishin gide akan fi shimfiɗarsa qadifatin a lahu wata katifa tasa fiha ramramatun wadda yake akwai tana yan murya wato katifar in ka motsa jiki sai a ji ta ɗanyi ƙara aw zamzamatun ko tana yan murya fara ummu ibn sayyad annabi sallallahu alaihi wasallama uwar ibnu sayyarin ita ma tana wajen ita sai ta hangi annabi sallallahu alaihi wasallam wa wa ya taqi bi juzu'in nakhali alhali yana ɓuya yana ƙoƙarin ɓuya a jikin bishiyoyin da binan nan fa qala ibn sayyad sai uwar ta yi maza ta ce da ɗanta ai safin kai ala ba kai kai muhammad ɗana ga ga ga Muhammadu nan ya zo fa
fatana habun sayyadin ibnu sayyarin sai ya komo cikin hayyacinsa
qala rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallama wasallam ya ce law tarakahu bayyana da ta bar shi da zai bayyana mana halinsa da za mu ji irin abin da yake faɗa Eh,
حدثنا عبد الله بن محمد Mm.
حدثنا سفيان عن wato الزهري shi a ibn sayyadin din yana fidda wasu yan muryoyi yan kaɗan akan shimfiɗar tasa To, Eh, ya- wadda kamar yana da awar wannan muryoyin shi ma aiko masa ake ko aljanu ne suke kawo masa shi ne banza Allah yake so ya ji to wani irin muryoyi yake fitarwa Na'am.
wani irin muryoyi yake fitarwa amma uwar sai ta yi maza ta faɗa wa ɗan nata to shi yasa wannan hadisin wato ya dace da tarjama cewa ai a iya ɓuya ma dan a ji abinda wani yake faɗa dan a ba da shaida a kansa in haka din ta kama in dai akwai dalili to حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت sai da aisha allah ya kara da a gare ta tace جاءت امرأة رفاعة القرزي matar da fatar kurazi ta zo da annabi Sallallahu alaihi wasallama.
sallallahu alaihi wasallama فقالت tace كنت عند رفاعة da ce ina auren rifa'a فطلقني amma rifa'a ya sake ni فأبت ya sake طلاقي ni har saki uku saki na yanke فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير a sai na aure abdurrahman ibn zabiri نعم abdurrahman ibn zabiri abdurrahman ibn zabiri Na'am.
zabiri da fatahar zaira نعم إنما ما هو مثل هدبة الثوب ai shi ba shi da ƙarfi game da saduwa da mata ai gaba ɗaya abin da yake tare da shi kamar geza tufafi ne فقال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة to manufake ki koma wajen rifa'a لا ba ki da dama ki koma hatta ta zuƙi usailatahu sai kin ɗanɗani ƴar zumarsa shi Abdurrahman ibn Zubair din nan wa ya zuƙa shi ma usailataki ya ɗanɗani ƴar zumarki sannan ne ya kike da dama ashe kenan mace wanda aka saki saki uku in ta yi aure ya zama ba a samu saduwa cikakken saduwa ba da wanda ya aure ta ɗin na daga baya to ko ya sake ta bai halatta ta koma wajen wancan mijin ba Mm.
wanda ya sake ta sake uku Mm. wa abubakarin jalisun indahu alhali sanda ake wannan maganar sayyidina abubakar yana zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khalid bin sa'id bin al-as bin halin babi sayyidina al'as yana kofar yantazir an yu'zana yana lahu sauraron a masa izini fa qala sai halidu ya ce ya ababakarin abubakar ala tasma'u ila hadhihi ma kai ba ka ji wannan tadawu bihi inda mata nabi irin sallallahu magana da alaihi ta wasallama tana faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tana faɗa mijinta wanda ta aura ga yanda yake ga yanda yake To, Babun iza wannan shaida babi ne, shahidun.
idan mai shaida ya ba da shaida aw ko shuhudun shaidu suka ba shay'in da shaida akan wani abu fa qala akharuna ma alimna zalika wasu suka ce su ba san haka ba yuhkamu bi qawli man shahida to ai za a yi aiki za a yi hukunci da zancen wanda ya shaida shi yasa in dai an sami shaidu Mm.
na an sami shaidu sun zo sun ce su ba san haka ba na'am ba maganar su ba hujja ba ce wannan sun zo in ce a wani gidansa da yake da shi mun shaida ya siyarwa da wani Na'am.
sai wasu suka zo ko da makwatan gidan ne ai mu ba mu sani ba To na.
Ba- to ne wa'ancan din adalai ne wannan cewa ba su sani ba ba hujja ba ce ta ai raddin shaidar wa'ancan na'am sai aiki da shaidar wayancan din ai ko yaushe wato mun shahida muqaddamun ala man lam yasha wanda aka yi- ya shaida ko aka yi abu a gabansa shine abu gabatarwa bisa wanda shi ba a yi abu a gabansa ba
qala al-humaydi Ruwaidi ya ce hadha kama akhbara bilal wannan ina misalinsa kamar yadda Bilal ya ba da labari anna an-nabiy sallallahu cewa alaihi Annabi sallallahu wasallam alaihi salla wasallam ya yi fil ka'bati sallah a cikin Ka'aba wa qala al-fadl Balul Abbasun ko ya ce lam yusalli a'a shi sanin sanan bai sallah ba fa akhadha an-nas bi amma sha'ri mutane bilal malamai suke riko da shaidar bilal cewa ai annabi ya yi sallah a ka'aba suka kyale maganar farlu farlu bai san bai sani ba shi ko bilal ya sani shi yasa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam kazalika in shahida shahidani haka nan idan aka sami shaidu guda biyu suka shaida anna li fulanin cewa ala wani fulanin yana abin alfa wani dirhamin dirhami dubu wa shahida akharani bi alfin wa sai kuma aka samu khamsati wasu guda biyu sun san shaida cewa ai wani abin da ma yake bi dubu da ɗari biyar yuqda ta bi yi ziyadati hukunci da ƙari ta yi son da ya karɓi ɗari biyar ɗin ƙarin wa'ancan ba sa Mm.
nan amma su wa'annan suna nan Mm.
ya sa sun ba da shaida da abin da suka sani ne haddathana ibn irin nan ba za al-albani a ce kenan an samu ta'arurin shaidun ba na'am Ehem, a wa'annan an karɓi dubu a gabansu wannan an karɓi dubu an karɓi ɗari biyar ma a gabansu wasu faɗa abin da suka gani to sai a ce ba za a aiki da shaidarsu ba dan ba a karɓi ɗari biyar a gaban wa'ancan ba haddasa hibbanu أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي الحسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارثي أنه تزوج ابنة لأ- لأبي إهاب Eh, ya auri wata 'ya ta abi ihabin بن عزيز dan yar azizu فأتته sai امرأة wata mace ta zo wajensa فقالت ta ce أرضعت عقبة والتي تزوج ni din nan na shayar da shi ukubatu din da matar da ya aura فقال عقبة sai ukubatu ya ce ما أعلم أنك ni iyaka أخبرتني sani na ban san kin shayar da ni nonon ki ba ولا أخبرتني da can kafin auri matar nan me yasa baki faɗa min ba sai da na auri mace kawai ki zo ki ce wai ai kin shayar da ni ni da ita ki raba mu da matata
فأرسل إلى آل أبي إهاب sai ko ta aika يسألهم wajen iyalin abi ihabi يسألهم yana tambaye su ko wannan matar wai ta shayar da yanku فقالوا sai suka ce ما علمنا an أرض ra'ar صاحبتنا sahibatana mu iyaka sanin mu ba mu san ta shayar da yan nan tamu ba
فركب إلى النبي صلى الله عليه sai kuma وسلم ya إلى haɗe ka kwaga annabi المدينة sallallahu alaihi wasallam a madina فسأله ya tambayi manzon Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce كيف وقرقيل to ya zaka zauna da mace an ce da kai da ita duk kun sha nonon mace ɗaya tunda dai an faɗa kawai ka haƙura shi ففارقها kenan sai kuma to ya rabu da ita ونكى زوجا غيره ta auri wani miji daban Mm, ta auri wani miji daban malamai da yawa musamman malikawa da shafi'awa suka ce wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai hukunci ne tabbatacce ba wa ma'ana shawara ce ya bashi cewa da ka zauna da matan nan, ana magana cewa da kai da ita kun sha nono ko maka rabu da ita domin da abin da za ka zauna da shi ya zama wata ran ko wani lokacin zuciyarka tana ɗan a kansa to ai gara a bashi a yi riko da abin da zuciya za ta samu cikakken nutsuwa Eh, shi yasa malamai da yawa suka ce shaidar mace ɗaya musamman bayan an yi aure akan shayar da nono ba za a yi aiki da ita ba ba a aiki da shaidar mace ɗaya to باب الشهداء العدول babin shaidu wanda suke adalai وقول الله da تعالى faɗin wani tabaraka wa ta'ala وأشهدوا ذوي عدل منكم ku shaidarwa wanda suke adalai a cikinku duk sanda za ku yi nemi shaida ku nemo adalai su shaida gare ku ashe wanda yake ba adali ba baya ba da shaida ba وممن ترضون من wannan الشهداء kuma yace min man tarawna min shuhada'i wanda za ku yadda da su daga wanda za su ba da shaida حدثنا لكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال Abdullahi Utbata ya ce سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول na ji wato Abdullahi Utbata ibn Mas'ud dan dan uwan ah, Abdullahi ibn Mas'ud Na'am.
shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da dan uwa Utbatu to dan uwan nan nasa da aka haifa masa da sai ya sa sunan dan uwansa Mm.
Abdullahi To.
to wato shi ya yi wa fati zamanin Abdulmalik ibn Marwana yace na ji malam na hada Allah ya kara dagare shi ya kulu yana cewa إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي wasu mutane ana rukon su ne da wahayi في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wasu za su yi abu sai a saukar da wahayi a faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da su wani suka yi
وإن الوحي قد انقطع amma a yau wahayi ya yanke
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا min من amali sai sa أعمالكم a yau za mu rike ku ne da abin da ya bayyana gare mu na daga ayyukan daga ayyukanku فمن أظهر لنا خيرا wanda ya bayyana mana alheri za أمناه mu amince masa za mu وقربناه matso da shi kusa وليس إلينا من سريرته شيء a wato a, abin da ya ɓoye a zuciyarsa wannan saninsa ya fi ƙarfin Mm.
ba mu ne za mu shiga zuciyar mutum mu gano meye a ciki ba
Allah yuhasibuhu fi sariratihi Allah ne zai masa hisabi a game da abin da ya ɓoye a zuciyarsa
wa man azhara lana su'an wanda ya bayyana mana abin da yake ba daidai ba lam na'manhu ba za mu amince masa ba wa lam ba za mu nusaddiqhu gaskata shi ba wa in qala inna ko da zai ce hasanatu.
mana ai abin da yake boyayye nasa kyakkyawa ne wato na hadisin buhari shi kadai ya ruwaito shi a musulun bai ruwaito shi ba
babu ta'dilin kam ya juzu Me- a babu adaltawan mutum nawa ne ke aike shiga ke halatta ko ake aiki da shi idan shaida ya ba da shaida mutum nawa ake bukata wanda za su tabbatar da cewa shi shaidan nan adali ne kafin a ce za a yi aiki da shaidar tasa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال anas ibn malik Allah ya kare dagare shi yace مر على النبي صلى الله عليه وسلم an بجنازة wucewa manzo sallallahu alaihi wasallam da wata gawa فأصنعوا عليها خيرا wanda suke wajen suke yaban alheri ga mutumin nan da ya mutu ga mai gawan nan cewa mutumin kirki a mutumin kirki فقال manzo وجبت Allah ya ce ta wajaba ثم مر sannan aka wuce بأخرى da wata gawar فأصنعوا عليها wanda شرا suke wajen suka ce "Kai, wannan ba na kirki ba ne أو قال غير ذلك sai ya faɗi cewa shi ba su yaban gare shi ba فقال manzo وجبت Allah ya ce wajabat فقيل يا رسول aka ce ya الله rasulullahi قلت لهذا وجبت wancan da ولهذا aka wuce وجبت ka ce wajabat wannan ma ka ce wajabat to me ya wajabat قال yace manzo Allah yace شهادة القوم المؤمنين shaidar mutane wanda suke mummune شهداء الله في ko الأرض mummune ku ne masu ba da shaida na Allah a nan duniya duk wanda ka ce na kirki ne to wajen Allah ma na kirki ne wanda ka ce ba na kirki ba ne to wajen Allah ma ba na kirkin ba ne No.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود عن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة ya je وكان madina مرض alhali ana fama da janta a madina وهم يموتون mutane موتا suna mutuwa سريعا.
mutuwa da gaggawa فجلسوا إلى عمر رضي الله عنه zamanin sai na umar Allah ya kara yadda gare shi فمرت aka جنازتهم wuce da gawar wani أوزني خير aka yi aibon alheri فقال عمر وجبت umar ya ce ta waje ba ثم مر مر aka wuce da بأخرى wata gawa kuma daga baya فأوسني خيرا aka yabo a kanta ko wa- wato da alheri نعم فقال وجبت Man- ah, sai na umar ya ce ta waje ba ثم مر بالثالثة sannan aka wuce da ta uku فأوسني شرا aka yabo a kanta wato aka faɗi magana ta muƙuna game da ita cewa wanda ya mutu ɗin nan gawar mutumin nan da ake tafa da ita ba ba na kirki ba ne فقال وجبت sai na bari ce ya ta waje ba فقلت ما وجب يا أمير المؤمنين Allah wanda ya ce sai na ce da shi me waje ba ɗin nan da kake ta faɗa ne ne ya sarkin mu ne قال sai Umar ibn al-Hattab ya ce قلت كما قال النبي صلى الله عليه na وسلم faɗa yanda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa أيما مسلم شهد Duk له wani أربعة musulmi بخير da mutum hudu suka yi masa shaida da cewa shi na kirki ne أدخله الله الجنة Allah zai shigar da shi aljanna قلنا وثلاثة muka ce ya rasulullah ko mutum uku ne ma قال وثلاثة yace ko mutum uku qulna wasnani muka ce ya rasulullah to ko mutum biyu ne ma qala wasnani yace ko mutum biyu ne thumma lam nas'alhu anil wahidi sannan ne muka shiru ba mu ce to in mutum ɗaya ne ba fa to ko ta shi babu shahadati alal ansari